إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي ويقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا نعم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وغير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وkulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi nar bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan a safiya ta litinin a yau muna goma sha biyar ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1445 wanda ya daidai da 25 ga watan a uku shekara ta 2024 miladiya ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna nan a cikin suratul baqara a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 92 a cikin suratul baqara yau insha Allah ta'ala za mu sake maimaitawa daga kan wannan aya ta 92 sai kuma mu daura insha Allah ta'ala Allah ya ce wa laqad ja'akum Musa bil bayyinat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن kuntum mu'minin Allah madaukakin sarki ya ci gaba da magana da banu Isra'ila kamar yadda muke ta karantawa Allah ya ce wala qad ja'akum Musa bil bayyinat Allah ta'ala ya ce haƙiƙa kuma tabbas annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo muku da hujjoji bayyanannu kun gansu ga sunan hujjoji ne bayyanannu a fili amma duk da haka sun matakhaztumul ijila min ba'dihi wa antum zalimun kuka riki dan maraki kuka ci gaba da bautan dan maraki bayan annabi Musa baya nan kuna azzalumai masu zaluntar kanku wannan ayar kamar yadda muka yi bayani akan ta ajiya Allah madaukakin sarki yayi bayani cewa banu Isra'ila annabi Musa ya zo musu da hujjoji bayyanannu annabi Musa ya yi musu bayani filla-filla ya zo musu da ayoyi kauniya da ayoyi shari'iyya al'ayat alkauniya a su ne alamomi da Allah yake nunawa wanda suke nuna ikon Allah wannan su ne al'ayat alkauniya alamomi da Allah zai yi bayani domin a gane girmansa a gane darajarsa a gane cancantansa da bauta shi kaɗai sannan al'ayat ash-shar'iyya su ne ayoyi na hukunce-hukuncen shari'a Allah ya ce a yi kaza ya ce a bar kaza to duka waɗannan ayoyin su ne albayyinat annabi musa ya zo musu da shi shi ne wasu malamai suka ce albayyinat walaƙar ja'akun musa bilbayyinat albayyinat shi ne faɗin Allah tabaraka wa ta'ala walaƙar ataina musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani isra'ila idh ja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la'azunnuka ya musa mashura kaga Allah ya ce wala qad ataina musa tis'a ayatin bayyinat hakika mun ba mu annabi musa ayoyi guda tara bayyanannu waɗanda suke a fili mujizojinsa guda tara su ne wala qad ja'akum musa bil bayyinati wayannan ayoyi guda taran malamai suka ce shine na farko shine al'asa sandarsa wanda yake jefa su ta zama macijiya sannan na biyu shine assinun ko assinin assinun shekaru na fari da Allah ya kawo mu mutanen fir'auna shine Allah ya ce wala qad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsin min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun hakika mun kama mutanen fir'auna mun damke su da shekaru na fari da kuma tawayan kayan marmari don su zama masu ɗaukan wa'azi na uku shine aliyat hannunsa da yake sawa a hammatansa ya fito da yake tana haske na hudu shine addam jini da allah ya turo ma mutanen fir'auna sannan na biyar shine a tufan tufana da Allah ya turo musu saboda ƙin bin abin da suka yi na gaskiya sannan sai aljarad fari da Allah ya dinga watso musu shi a cikin a cikin gari duk inda ka zagaya irin wannan kwarin zaka gani sannan na shida na bakwai shine alƙummal kwarkwata Allah ya sako musu kwarkwata a cikin gari kamar an yi ruwa duk inda aka buɗe su za a gani sannan na takwas shine abdafadiya kwaɗi Allah ya sako kwaɗi suka yi ta yawo a cikin gari mutum ya je ya ajiye abincinsa ya dawo ya samu kwaɗi sun cika tukunya saboda Allah ya fushi da su sannan na tara shine falqul bahar shine yadda Allah ya tsaga musu teku suka wuce to waɗannan su ne ayoyi guda tara da Allah maɗaukakin sarki ya ba ma annabi Musa alaihi salatu wassalam wasu suka ce albayyinat shine at-taura da kuma abin da ke cikinta na ayoyi na umarni da haɗin Allah tabaraka wa ta'ala shine kamar yadda yi bayani waɗancan ayoyin su ne al'ayat alkauniya waɗannan al'ayat ash-shar'iyya da haka Allah ya ce wala qad ja'akum Musa bil bayyinat haƙiƙa annabi Musa ya zo muku da hujjoji bayyanannu thumma takhaftumul ijla min ba'dihi sai kuka riki bautan dan maraki bayan bayanan wa antum zalimun alhali kuma kuna azzalumai ga ayoyin nan wanda ake yake rubuce a littafi a taura kun karanta kun fahimta waɗanda kuma Allah ya nuna muku ne ya gwada muku kuma kun fahimci cewa ikon Allah ne amma duk da haka Allah ya ce wa manurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha duk wata ayin da za a nuna musu to in an an nuna musu wannan basu bi ba in an tashi nuna musu aya ta gaba sai a nuna musu wacce tafi wannan girma wai din saboda ko za su fahimta su zo su bi Allah amma kuma duk da haka suka ki Allah sai ya ce wa id akhadna mithaqakum Allah ya ce ku tuna lokacin da muka yi alkawari da ku wa rafa'na fawqakum at-tur muka dauko dutsen tur muka dau muka daga shi akan ku muka ce da ku khudhu ma atainakum biquwwa muka ce da ku ku karbi abinda muka baku da karfi wasma'u sannan kuma ku ji qalu sai suka ce sami'na wa asaina suka ce mun ji mun fahimta amma kuma mun kibi wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim sannan aka sanya san bautan dan maraki a cikin zukatansu saboda kafulcinsu Allah ya ce kul ka ce da su bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum tirda abinda imaninku yake umultanku da shi in kuntum mu'minin in ma har kudin masu imani ne to tunda irin wannan imanin naku wannan aya ta 93 Allah yana faɗi cewa ku tuna lokacin da muka yi alkawari da ku wannan batun alkawari da banu isra'ila mun karanta shi a baya game da alkawarin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗauka da banu isra'ila wanda su ne ayoyin da muke ta karantawa Allah ya ce wa iz akhadna mithaqakum ku tuna lokacin da muka riki alkawari da ku wa rafa'na fawqakum at-tur muka daga dutse akan ku wanda shi ma mun karanta shi a baya a akan taurin kan da suka yi suka kibin dokokin Allah hasan da Allah madaukakin sarki ya dauko ya sa aka dauko dutse aka daga shi akan su aka ce ko su imani ko a sako dutsen akan gare wa idh nataqna al-jabala fawqahum ka'annahu dhullah وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة Allah ce tuna lokacin da muka ɗauko dutsen muka ɗaura shi a kansu suka tabbatar fa yanzu ko su bi Allah ko a sako musu dutsen nan Allah ya ce to wani maza kowa ya kama addini da kyau kowa ya riƙe Allah in ba ka ba mu sako shi a kanku da haka Allah ya ce da su khudhu ma atainakum bi quwwa abinda muka ba kun nan to ku riƙe shi da ƙarfi ku riƙe shi da kyau wasma'u sannan kuma ku ji jin da ake nufi a nan shine ji tare da fahimta tare da kuma aiki shine ji shi sa Allah ya ce wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un kar ku zama irin waɗanda suka ce mun ji alhalin ba su ji ba a to yaya za a yi mutum ya ce ya ji kuma a ce bai ji ba shine ya ji ji da kunne amma zuciyarsa bata ji ba bai wato ya ji ya fahimta amma zuciyarsa ba ta yi aiki da shi ba gaɓoɓinsa ba su yi aiki da shi ba to wannan shine sai a ce ya ji ne zalla ji na kunne jin da bai da amfani ji ne wanda bai da amfani so a addini mutum za a ce wane ya ji ne ko ya gani idan ya ji ya bi ko in ya gani ya bi amma ya ji bai bi ba ya gani bai dauki izina ba bai bi ba to wannan ba za a ce ya ji ba wannan ba za a ce mishi ya gani ba saboda ji da gani na zuciya shine ainihin ji idan zuciya ta makance ta daina gani ko ta kurumce ta daina ji to ko da ido yana gani ko da kunne yana ji to da jin kunne da ganin ido a wannan lokacin bai yi amfani ba ba zai yi amfani ba isa Allah ce inna sharar dawabi inda Allah summul bukmul ladina la ya'qilu walau alima Allah fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallawhum mu'ridun Allah ya ce mafi sharrin halitta a wajen Allah shine as-summul bukm wanda yake kurma sannan bebe alladhina la ya'qilun wani irin kurinci suke yi wani irin bebanci suke yi shine alladhina la ya'qilun ba sa hankaltan ayoyin Allah taka kurame ne su bebaye ne su saboda haka Allah ya ce da su khudhu ma atainakum bi quwwatin wasma'u to wannan shine abinda ake so ga mu'mini inna ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na shi mumini aka ce ga ayan Allah ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ake so shine ya ce naji nabi sami'na wa ata'na mun ji mun yi biyayya sami Allah ya ce wa ulaika humul muflihun waɗannan su ne masu cin nasara wa man yuti illaha wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqihi fa ulaika humul faizun waɗanda suka yi ma Allah biyayya suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam biyayya suka ji tsoron Allah suka kiyaye dokokin Allah to su ne waɗanda suka dace su ne waɗanda suka samu babban rabu saboda haka a nan wasma'u ba ana nufin kawai ku saurara ba ne abinda ake nufi shine ku saurara da kunne ku saurara da zukatanku kuma tabbatar kun sa shi a cikin aikinku to da aka ce musu wasma'u sai suka ce to sami'ina wa asaina suka ce mun ji kuma mun ƙi ba dai Allah ya ce su ji ba sai suka ce to mun ji ko ba za mu yi aiki da shi ba shi ne Allah ya ce wadkuru ni'matallahi alaikum wa mithaqahu alladhi wathaqakum bihi id qultum sami'na wa asaina Allah ya ce ku tuna niman da Allah ya muku da alƙawarin da ya ɗauka da ku a lokacin da kuka ce kun ji amma kun ƙi daga suka ce ma Allah sami'na wa asaina suka ce in dai wannan ne ai mun ji ba ku zuma a ta yi nakon bi kowa ba ne mu riƙe abin da aka bamu da ƙarfi to mun ji amma bi fa suka ce ba za a bi ba suka ce sami ina wa asaina Allah sai ce wa ushribu fi qulubihim al'ijla bi kufrihim aka sanya musu ƙaunar wato ainihin bautan ɗan maraki a cikin zukatansu to shi yasa Allah sai ce wa ushribu kaga kamar ka ce an shayar da su kamar sun sha kaunan bautar dan marakin kaga duk abin da za a ce mutum kamar ya sha a ruwan gidansu ai yana son abun a jikinsa kenan sosai to shine aka ce saboda yadda suke kaunar bautar dan maraki kai ka ce shansa suka yi a cikin ruwa kai ka ce ya riga ya bi jinin jikinsu ne kamar yadda ruwa yake bin jikinsu suka kuma suna bautar dan maraki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce tu'radu al-fitan 'ala al-qulubi kal hasir 'udan 'udan fa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace fituntunu fitina na kin bin dokokin Allah da kowace kalan fitina ana shigar da shi cikin zuciyar mutum ne yadda ka san taburma yadda ake saka taburma haka ake saka sabon Allah yake tashi a zuciyar mutum sanda bayan sanda digo bayan digo haka zare zare zare zare haka zaka gaji to duk wanda ya saba da wannan sabon Allah kuma to duk sanda ya sabon Allah sai a masa bakin dugu a zuciyarsa shine Allah ya ce wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim saboda kafultin da suka yi wannan yasa Allah madaukakin sarki wato wannan yasa Allah ya musu hukunci ta yadda ya zama zuciyarsu ta ɗarsa su da bautar gumaka bautar ɗan maraki to wannan ƙa'ida ce shine duk mutum idan ya ɗauki hanya makansa ko hanyar banza ko hanya mai kyau to Allah yakan dubi inda shi ya karkata ne da inda ya ɗauka makansa sai a tafiyar da shi akan wannan hanyar shi sa Allah ya ce wallazi na tadau zadahum hudan والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم wallazi na tadau Allah ya ce waɗanda suka nema shiriya suka kama hanyar shiriya zadahum hudan sai Allah ya ƙara musu shiriya wa atahum taqawahum ya ba su tsoron Allah kaga sai ce ihtadaw su suka fara kama hanyar shari'a da suka ce ihdinas siratal mustaqim sai kuma suka kama hanyar da da su haɗu da siratal mustaqim ne to sai Allah ya shirye da su walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana to ne shine tsarin Allah in mutum ya dau hanyar banza Allah ya ce falamma zahu azagha Allahu qulubahum lokacin da suka bauɗe to sai Allah ya bauɗar da zukatansu kuma Laka in mutum ya bauɗar da kansa to shi kenan sai a tafiyar da shi a yadda yake shi sa Allah ya ce wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim saboda kafircin da suke yi wannan yasa bautan dan maraki ya zama ukuba a kansu ta yadda suka ɗarsa su da shi a cikin zukatansu don haka mutum ba zai zo ba yana daga cikin aƙida ta ahlus sunna wal jama'a Allah yana da mashi'a mashi'ar Allah ita ce duk abin da yake faruwa a duniya yana faruwa ne da izinin Allah da ikon Allah amma akwai abubuwa guda biyu na farko shine akwai bambanci tsakanin Allah ya ga dama kaza ya faru da kuma Allah yana son kaza ya faru akwai bambanci kamar yanzu mutum ne duk matsayinsa duk girmansa duk kudinsa duk kyan gida in ba banɗaki gidan bai cika ba inda yau za a zo a ce gwamna ya ba ma wane kwangila a cire tsarin da za a yi renovating government house a yi kaza a yi kaza a samu an sa ga chamber ga office din gwamna ga office din first lady ga office din deputy ga office din wane ne duk an gama ya ce kab government house din kuma ba banɗaki yanzu wannan injiniyan ko architecture da aka bashi wannan aiki gwamnati za ta bashi daga ya yi asarar kudin gwamnati ne ya yi me yasa saboda ya cire komai a ofis din amma baban ɗaki a ciki to kaga yanzu menene ya sa dolen dole gwamna ya nemi banɗaki ai ba son banɗaki yake yi ba ba son ba wanda yake son banɗaki amma hakanan dai za a yi a cikin gidanka da haka in an zo an ka zo ka ce wannan ya zana maka gida sai zana maka gida ba banɗaki da ga gidan bai yi ba ba ka san banɗakin amma dai ka ga dama banɗakin ya zama a cikin gidanka amma dai ba ka so to wannan misali ne akan ɗan adam walillahi masalul a'la shi Allah babu wani abun da za a ce wai ya buƙatu zuwa gare shi to dole babu babu saboda haka akwai bambanci tsakanin Allah ya ga dama kaza ya faru da kuma Allah yana son kaza ya faru so ka'ida ita ce mutum baya kafa hujja da mashi'ar Allah wajen saba ma Allah ba a kafa hujja da haka mutum ya ce shi sai Allah ya ga dama zai shirye shi wannan aƙida ce ta wasu da ake kiransu da alƙadariya batattun mutane cito Allah yana da kaddara eh to da haka duk abin da ya faru a duniya kaddaran Allah ce saboda haka in ka ga mutum na shan giya ba ruwanka da shi karka ce zaka masa wazi Allah ne ya kaddara masa ya sha giya inda Allah ya kaddara masa da zoko zai sha ba giya ba to wannan ba a kafa hujja da wannan mashi'ar wajen saba ma Allah ba a kafa hujja da ita abinda ake kafa hujja da shi a nan wajen yi ko rashin yin kaza shine a aya shar'iyya aya na shari'a Allah ya ce kar a yi to a bashi ba za ka yi kuma ka ce Allah ne ya ga dama ka yi ba Allah ne ya ga dama ka yi amma kuma ai ya ce kar a yi ya ce kar a yi saboda haka sai mutum ya ce wai ai kai ma da kake da kake ganin ka a shirye Allah ne ya ga dama ya shirye da kai ni ma ka bar nan da Allah ya ga dama ya shirye ne kaga wannan jahilci ne da rashin sanin Allah wani kuma za ga tun tasowar sai yake faɗi tashi yana kokarin yaki da talauci bai fa yadda ba cewa Allah ne ya ga dama ya bar shi a talaka ba ai ya kamata ya zauna sai wanda ka ganshi a jiyare Allah ne ya ga dama wanda kuma ka ganshi talaka shi ma Allah ne ya ga dama naka nan da Allah ya ga dama zan yi kuɗi bai yadda da wannan ba ya tafi kasuwa neman kuɗi ya tafi shago neman kuɗi ya tafi kaza neman kuɗi duk wata hanyar da ya ji ana labarin za a samu kuɗi zai bi wannan hanyar wani ma ko haram ne ko halal saboda ya ƙi talauci amma hanyar wuta sai ce Allah ne ya ga dama ya ajiye shi a wannan hanyar shi kaddaran da Allah ya ɗaura masa kenan shi dan wuta ne shi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce musu babu wani mutum da ya zo duniya face an rubuta masa makomarsa ko wuta ko aljanna sahabai suka ce to ba za mu dogara da kaddaran da Allah ya riga ya kaddara ba annabi sai ya ce i'malu fa kullum muyassarun lima khuliqa la annabi ya ce ku yi aiki kowa an sawwake masa aikin da aka yi shi dan shi ne saboda kan an yi mutum makomarsa aljanna sai a sauƙaƙe masa hanyar aljanna in mutum makomarsa wuta sai zama hanyar wuta ta fi masa sauki yanzu yadda za mu zo mu taru mu zauna mu minti arba'in hamsin awa ɗaya muna karatu nan mu za mu ga cewa wannan abun bai wani mana nauyi ba ba wani abun wahala ba ne amma misali wani yanzu yana ganin waɗannan wani irin rashin aikin yi ne ya jawo musu haka su zo su zauna suna karatun alkur'ani awa ɗaya minti arba'in shi wannan yana ganin abu ne mai nauyi a wajen shi amma idan aka buga gangar kiɗa ya yi awa uku a wajen wannan kuma shi bai da wahala a wajensa saboda haka yadda aka sauwake ma wani son Allah da aikin alheri haka nan kuma aka samu wani wannan abun a matsayin abun wahala wani kuma aka sauwake masa aikin banza wani kuma aikin banza ya zama masa ya zama masa aikin wahala ba mamaki yanzu mu yanzu idan ka zo ka ce ka tara mu a cikin hall za a yi kiɗa da rawa kawai mu zauna mu kalli wannan sai mu ji kamar muna zaune akan kaya saboda Allah ya taimake ka ya kintsa maka shirya sai ga abin ba so kake yi ba sai ga abin ba so kake yi ba amma yanzu misali inda wani zai zo yana so ya yi magana da wani ya ce masa ka jira sai an tashi daga wajen karatun nan wannan minti 40 ko minti 30 ko minti 50 din nan sai ya gashi kamar awa 8 saboda zuciyarsa ta yi nauyi to shine tsari na ubangiji duk wanda yake son hanyar shirya to sai ya kama hanyar shirya sai Allah ya taimake shi da haka Allah ya ce kulka ce da su bi sama ya amurkum bihi imanukum wannan imaninku da kuka ce wai nu'minu bima unzila alaina da kuka ce wai mun yi imani da abin da aka saukar mana to bi sama ya amurkum bihi imanukum tir da wannan imanin tunda tir da abin da wannan imanin naku yake umultan ku da shi kun ce kun yi imani da abin da aka saukar muku amma kuma Allah ya ce ku ji kun ce ku sami'ina wa asaina kun ce mun ji kuma mun to wannan wani irin imani ne bi isa ma ya amurukum bihi imanukum til da irin wannan imanin naku in kuntum mu'minin in dai har da gaske kudin mu'mine ne na'am sai Allah ya ce kul in kanat lakum ad-darul akhirah قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزهه من العذاب وما هو بمزحزهه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون Allah madaukakin sarki yace kul yace ka gaya ma wa'annan yahudawa ka ce da su in kanat lakumud darul akhiratu inda Allah khalisatan min dunin nas in har da gaske ne abinda kuke faɗi cewa ranar lahira gidan lahira naku ne ku kaɗai banda sauran mutane in da gaske ne kun yadda cewa a lahira ku kaɗai ne masu rabauta to fataman nawul mauta in kuntum sadikin to ku yi burin mutuwa mana inda gaske ne Allah ya ce walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim har abada ba za su taba burin mutuwa ba saboda abinda hannuwansu suka aikata wallahu alimun bi zalimin Allah masani ne game da azzalumai Allah ya ce wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa min alladhina ashraku Allah ya ce kaga wayannan yahudawan zaka same su sun fi kowa kwadayin rayuwa har ma sun fi mushrikai son rayuwa yawaddu ahaduhum ɗaya daga cikin su zai yi burin law yu'ammaru alfasada ina ma a rayar da shi shekara dubu Allah ya ce wa ma huwa bi muzahzihihi min al'azabi an yu'ammar don an rayar da shi shekara dubu ba shi zai nisanta shi daga azabar Allah ba in bai aikin alkhairi ba wallahu basirun bima ya'malun Allah mai gani ne game da duk abin da suka kasance suna aikatawa a wannan ayar Allah madaukakin sarki yana kalubalantar Yahudawa bisa ga maganganun da suka yi wanda Allah ya hakaito mana wasu a cikin alkur'ani akwai magana da tana nan kusa da mu dab suka ce lanye da kulal jannata illa man kana hudan aw nasara suka ce ai in aka je lahira duk wanda ka ganshi a aljanna to ko dai ba yahude ne ko ba nasari duk wanda ka ganshi a aljanna in dai ba ba yahude bane yahudawa suka ce duk wanda ka ganshi a aljanna to ba yahude ne nasara suka ce a'a in dai kaga mutum a aljanna to ba nasari ne Allah ya ce tilka amaniyuhu wannan burace buracen su ne kawai suke kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin Allah ya ce ku kawo hujjojin ku in kun isa inda gaske ne bai dalilin ku saboda haka a suratul maida kuma Allah ya ce wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu yahudawa da nasara suka ce ai mu dukan mu yayan Allah ne wai duk wani bai hude dan Allah ne duk wani wani sari dan Allah ne kuma mu ne masoya Allah kaga wannan aƙidar ta yi muni da yawa sun ma tashi daga cewa annabi isa dan Allah ne ko uzair dan Allah ne a dukansu 'ya'yan Allah ne sai ka ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'u Allah ya ce kul falima yu'adhibukum bi dhunubikum ka ce musu a to dan menene yake muku azaba in ku saba masa bal antum basharun mimman khalaq ashe ku ba 'ya'yansa bane kuma mutane ne cikin halittunsa saboda haka Allah ya ce kul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas Allah ya ce ka ce musu in har da gaske ne abinda kuke faɗi cewa lahira ta ku ce ku kadai banda sauran mutane ka gamsu yanzu kun yadda ai an je lahira ku ne kadai za ku wuce da kwace lanta masanan naru illa ayyaman ma'adudati in ma za wuta za ta shafe mu to kwanaki ne kididdigaggu kuka ce kuma ba mai shiga aljanna in ba ba hude ba ku kadai ne yan aljanna to fa tamannawul maut ku zo mana ku zauna ku ce Allah ka dauki rayuwar mu dun mu mutu yanzu in kuntum sadiqin inda gaske kuke yi a suratul jumu'a Allah ya ce qul ya ayyuhallazina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul maut in kuntum sadiqin wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin Allah Allah madaukakin sarki yace ka ce qul ya ayyuhal ladina hadu Allah yace ka ce da su ya ku yahudawa in za'amtum annakum awliya lillahi min dunin nas in kun raya cewa da gaske ku ne masoya Allah ku kadai banda sauran mutane to fatamannawul mauta in kuntum sadiqin to ku yi burin mutuwa inda gaske ne Allah ya ce wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim anan suratul baqara sai ya ce walan yatamannahu lan harfu nafyin wa nasbin harfi ne na korewa walan yatamannahu har abada kaga bayan ya ce walan wanda yana korewa ne sai kawo abadan ya ce har abada ba ya hude ba zai taɓa burin mutuwa ba wala ya tamannaunahu abadan bima qaddamat aydihim dan me saboda mummunan aikin da hannunsa ya aikata Allah ya ce wallahu alimun bil zalimin Allah yana sare da azzalubai sai Allah ya ce ka gaya musu kul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum Allah ya ce ka gaya musu mutuwar da kuke gudunta za ta riske ku duk gudun da kai ma mutuwa ba za ka taɓa tsere mata ba bal ita ma mutuwa Allah ya ce wa fa innahu mulaqikum bai ce fa innahu mudrikukum ba bai ce mutuwar za ta cin muku ba sai ce fa innahu mulaqikum mutuwar za ta gamu da ku mulakati kenan haduwa kenan mutuwar za ta gamu da ku saboda haka dan adam gware yake da mutuwa kicibus yake da mutuwa ba bin shi take a baya ba abu na binka a baya ba mamakin ka iya tsere masa amma abin da yake tinkaranka a gaba to wannan kaga ba makawa dole sai kun haɗu dole sai kun haɗu shi sa in mutum yayi gabar yayi gaba to shikenan mutuwan sai ta taho ta gabar sai sai su haɗe in yayi yamma ta taho ta can in yayi kudu ko arewa ta taho ta can shi sa sai ga an ce maka an yi hatsarin mota wannan ya taho daga yamma wannan ya taho daga gabar sai su haɗu saboda haka wannan mutuwarsa ta fito ta gabar ne wannan mutuwarsa ta fito ta yamma sai suka haɗe to Allah ya ce musu duk inda kuka je mutuwa za ta aina ma ta kunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuke mutuwa za ta bi ku za ta cin muku koda kuwa kun gina manya-manyan gidaje ne bene na alfahari mutuwa za ta bi ku harca daka ba wanda zai tsere wa mutuwa Allah ba daukakin sarki ya ce walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake faɗi a cikin hadisi yace law annal yahuda tamannawul mauta lamatu wa la ra'aw maqamahum minan nar inda a ce lokacin da Allah ya ce ma yahudawa ku yi burin mutuwa inda sun yi burin mutuwa annabi ya ce da dukansu sun mutu da kuma a lokacin Allah zai nuna musu wajen zamansu a cikin wuta da duk sun mutu wannan yana daga cikin abin da ke tabbatar da halaccin yin mubahala a cikin addini mubahala shine a zo a zauna a kawo hujja a kawo hujja in an ga cewa hujja na aya ko hadisi bai sa mutum ya sadu da ba to shikenan sai a yi tofin alatsi ne wannan ana yin shi a cikin addini a yi tofin alatsi ne allah maɗaukakin sarki ya faɗi yace faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi fa qul ta'alu nadaw abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin Allah yace duk wanda ya jayya da kai akan wannan kisan da muka baka bayan abin da ya zo maka na ilimi to ka ce kowa ya zo nadaw abna'ana wa abna'akum mu kira ƴaƴanmu kuma ku kira ƴaƴanku wa nisa'ana wa nisa'akum mu kira matanmu ku kira matanku wa anfusana wa anfusakum mu mu zo ku ku zo da haka da mu da matanmu da yayanmu duka mu zo thumma nabtahil to sai mu yi tofin alatsi ne ce da yanzu muna kawo hujja cewa kaza shine daidai kaza shine ba daidai ba to fa naj'al la'natullahi alal kadhibi ku kun ce kaza ni na ce kaza na ki sauka daga kan nawa ku kun ki sauka daga kan naku to mu ce Allah ya tsine mu duk makaryaci wani ji Allah na tallaye alal kazib ce duk makaryaci Allah ya tsine mishi albarka da aka yi an buga an buga tsakanin sunna da bidi'a an yi an yi an yi ya ce to kowa ya zo a zauna ga sunna ga bidi'a a ce in wannan hanyar da kake kai ba ita ce sunna ba Allah ya tsine wa makaryaci sai a ce a zo a zauna a yi mubahala ai mu bahala ce duk wanda ya san tsakanin mu da ku cewa makaryaci ne shi akan bid'a yake amma ya doge akai Allah ya tawarwatsa lamarinsa Allah ya lalata al'amarinsa Allah ya masa hukuncin da ya dace da shi a ce to da mu da ku mu yi wannan thumma nabtahil fa naj'al la'nata Allahi 'alal kadhibi kaga shi yasa yanzu ai in an ce ba ku bane waliyan Allah za su ce a'a su ne an ce ba ku bane masoyan Allah za su ce su ne in an ce a an je lahira aljanna ba na yahudawa bane za su ce a'a nasu ne to shikenan sai Allah ya ce to ku zo mu zauna inda gaske ku din ku kaɗai ne yan aljanna in an je lahira to kowa ya daga hannu a matsayin ku ne yahudawa ku ce Allah ka ɗauki ranmu yanzu yanzu nan amma kaga Allah ya ce ba za su taɓa yi ba walan ya tamannahu abadan bima qaddamat aydihim saboda sun san abin da hannunsu ya aikata mummunan aiki ne haka ba za su taɓa yadda ba wallahu alimun bil zalimin Allah ya masani ne game da azzalimai yace wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati kaga yahudawa haka same su sun fi kowa son tsawon rayuwa wa min alladhina ashraku kai sun ma fi mushrikai son rayuwa ba yahude baya son mutuwa ko kadan ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana dayan su zai yi burin ina ma a ce a tsawaita rayuwarsa ya kai shekara dubu a duniya amma wa ma huwa bi muzahazihi min al'adabi an yu'ammar ko da an bashi tsawon rai ya kai shekara dubu wannan ba shi zai sa ya yi nisa da azabar Allah ba in bai yi aiki ba domin tsawon rayuwa ba shi ke nuna alkhairin mutum ba abinda ke nuna alkhairin mutum shine moran rayuwan ko gajera ko ko doguwar rayuwa in Allah ya ba mutum doguwar rayuwa ya kuma yi aikin alkhairi wannan fa ni'ima in Allah ya takaita rayuwarsa amma ya yi aikin alkhairi sai ga albarkar rayuwarsa a shekara 25 ko 27 ko 30 ya fi albarka sama da wadda ya shekara 60 ko 70 annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce khairun nasi man qala umruhu wa hasuna amaluhu mafi alherin mutane shine wadda rayuwarsa ta yi tsawo kuma wato ainihin ayyukansa suka yi kyau wa sharrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu mafi sharrin mutane shine wadda rayuwarsa ta yi tsawo ayyukansa kuma suka yi muni da haka Allah ya ce wa ma huwa bi muzahzihi min al'azabi an yu'ammar ko da an tsawaita rayuwarsa ya kai shekara dubu ba shi zai sa Allah ya fasa yi masa azaba ba in bai bi Allah ba wallahu basirun bima ya'malun Allah mai gani ne game da abin da suke aikatawa Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته